السميع العليم من الشيطان الملعون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yaddarsa ya ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambatansa da masallacin ibini taimiyya da ke kan titin sulakatagun a nan garin azare inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da mukaffiratu zunub wato ababen da suke kankara zunubai a ƙarƙashin in ba a manta ba mawallafin littafin shine abul abbas ahmad ibn abdulhalim wato ibn taimiyya babban malamin sunan nan sannan kuma dodon wato yan bidi'a a ƙarƙashin sharhar wata baiwar allah mai suna shaika bintu muhammadul qas har yanzu dai ba mu gushe ba muna nan a gaba ta biyu daga cikin ababen da suke kankara zunubai ɗin wato mukaffiratun zunub bayan malam ya mana magana akan gaba na farko shine at-tauba annabi kuma sai ya ce mana al-istighfar wato neman gafar to yau inda zamu tashi da izinin Allah shine samaratul istighfar shine wato fa'idodi in an ce samarat bi ma'ana fawaidul istighfar wato fa'idodin da istighfari yake jawowa duk wanda ya lizinci wato istighfari to ba zai rabu da waɗannan fa'idodin kamar haka ba. Shi yasa ta ce, Lil'istighfari samaratun adida, lalle samaratun adida fa'idodi masu yawa, lil'istighfar yana ga wato istighfar, wa asarun hamida, sannan kuma istighfari yana da waɗansu asa, wato waɗansu gurabe waɗanda suke ababen wato yabo. Min ha daga cikin waɗannan fa'idodi na istighfarin, shine anna lil istighfari munzilatun azima lalle istighfari yana da wani matsayi wanda yake mai girma qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duba liman wajada fi sahifatihi al istighfara kaseera duba wato aljanna duba ko wata daddadan wato menene menene duba wata bishiya a aljanna ko duba ko wata kalma da dada ko duba ko aljanna duk malume sun fassara wato kalmar duba da wannan cewa ya tabbata liman wajada ga wanda ya samu fi sahifatihi a cikin takaddarsa istighfarin kasira wato istighfari mai yawa kenan duk wanda aka zo a ranar tashin alkiyama aka samu istighfari mai yawa a cikin takaddun ayyukansa to aljanna ta tabbata a gare shi ko kashe wata bishiya ta tabbata a gare shi dai ana fassara wato kalmar uba ko ka ce masa abin nan ban sunansa menene aishatu rabiya wato rayuwa yardaddiya ta tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi duk kalmar uba tana da wannan ma'anar kamar yadda malume suke fassara shi abu na biyu daga cikin fawaidul istighfari shine annal istighfar sababan litanzilin rahamat lalle istighfari sababi ne na saukar wato rahamomi ba rahama guda ɗaya ba ba rahamat wato Allah madaukakin sarki zai ta saukar wa bawansa wato rahama qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa walaula tastaghfiru walaula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamuna walaula da ma a ce kuna neman gafarar ubangiji da Allah ɗin maɗaukakin sarki wato ya gafarta mu. Kenan idan mutum yana istighfari yana neman gafarar Ubangiji, shi kuma sai Allah maɗaukakin sarki wato ya masa rahama shi ne walaula tastagafirun Allah ina ma kuna neman gafarar Allah. La'allakun turhamuna tabbas wato sai a muku wato raham. Abu na gaba daga cikin fawa'idul istighfar shine annal istighfara sababan sababan li tanzilil arzat wal barqat lalle istighfari sababi ne na saukar wato arzat wato arzukoki wal barqat da kuma wato albarkoki qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alqur'ani yana cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara annabi nuhu yana faɗa wa mutanansa ku nemi gafarar wato ubangijinku innahu kana ghaffara lalle ubangijin naku ya kasance mai yawan gafara ne yursilis samaa zai aiko muku da sama alaikum a kanku midiraran wato tana zubar da ruwa iji Allah maɗaukakin sarki shi ne wa yin dirkun bi amwalin wa banina wa ya ji allakun jannatin wa ya ji allakun anhara sannan ubangijin naku zai ƙare ku shi ne wa yin dirkun bi amwalin zai ƙare ku da dukiya wa banina da kuma ‘ya'ya shi ne wa yi mudirkun bi amwalin wa banina wa ya ji allakun jannatin sannan kuma zai sanya muku lambuna ko ƙoramai wa ya ja'allakum anhara sannan kuma Allah ɗin maɗaukakin sarki zai auke zai sanya muku wancan al'amine ne gonakai ko lambuna wa ya ja'allakum anhara sannan kuma zai sanya muku wato koguna ko ƙoramai sanadiyar istighfari do Allah maɗaukakin sarki zai ba wa mutane wa قال ابن قيم ابن قيم الزوجية الماجر ابن تيمية yana cewa arba'atun tajlibur rizqa waɗansu abubuwa guda hudu suna jawowa wato arziki duk wanda ya lazumci waɗannan abubuwa guda kuɗin zai samu wato arziki kar mu ɗauka in an ce arziki wani ya tsammanin wato kuɗi shi ma kuɗi yana daga cikin arziki amma ba shi kaɗai ne arziki ba zaman lafiya arziki ne Allah ya bawa mace mutum mace ta ƙware arziki ne ƴaƴa na ƙware arziki ne lafiya masu mami arziki ne amma yanzu daga an ce wani abu idan kai wannan wuridin zaka samu arziki ko idan kai abu kaza zaka samu arziki wani abin da zai fara dosuwa a ransa shine zai samu kuɗi a wannan kuɗi kenan mun fahimta amma shi ne ma yana daga cikin wato abin da za a kira shi wato arziki abu na farko ibnu qayyim az-zawjiyya yace qiyamul layli wato tsayuwar dare waɗannan abu tsayuwar dare sababi ne wato na samun wato arziki wa kasaratul istighfari da yawan istighfar shi ma sababi ne na samun wato arziki bil afhar lokacin suhu cewa idan mutum ya tashi da daddare bayan ya ƙare sallolin darensa a lokacin da ake yin suhur dab da fitowar alfijir ya dinga yin istighfari shi ma lokaci ne wato na samun mai arziki shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa bil asharihim yastaghfiruna a lokacin yin suhur wato bayin Allah na kware wato suna neman gafarar ubangiji sau shi ma wani lokaci ne wato ko kuma hanya ce wato ta samun wato arziki wata ahadu abin nan wata ahadu sadaka da kuma sabawa da sadaka cewa duk wanda ya saba da sadaka shi ma wato zai sami mi wato arziki manzo Allah ce ma na kasa min malin sadaqa wa ma zada Allahu abdan min aqumin illa izza wa man tawadda'a lillahi rafa'a sadaka za ta sa dukiya ta tauye idi manzon Allah wai dan mutun ya bayar wai ba asara yi ba shi yasa a hadisul qudsi Allah yake cewa ya ibnu adam anfik yunfaq alayk ya kai dan adam ka ciyar kai ma za a ciyar maka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuklifuhu duk abin da kuka ciyar na alkhairi wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yuklifuhu Allah madaukakin sarki wato zai mayar muku shi yasa wani hadisi manzon Allah ce ma min yawmin yusbihu fihi al-ibad illa malakani yanzulani babu wani wuni da bayi suke wayan gari a cikin sa sai mala'iku guda biyu sun sauko daga wurin Allah fa yaqulu ahaduhuma ɗaya daga cikin mala'ikun sa yace Allahumma a'ti mumfikan salafa ya Allah duk wanda yake yin sadaka yake taimako Allah ka mayar masa abin da ya bayar wa yaqulu al-akhar shi kuma ɗayan sai ya dinka cewa Allahumma a'ti mumsukan talafa ya Allah ya ubangiji duk wanda ya rike hannunsa ka sanya masa wato asara wato a cikin wato dukiyarsa to sadaka tana sa mutun dukiyarsa ta ninnunku ko kyauta ko alheri ko abin da ya kama da haka wa zikr awwalun nahari wa akhirih sannan abu na gaba da yake sabbaba wato samun arziki shine wato zikiri a farkon wuni da kuma ƙarshen wuni la'alla a farkon wuni gari ya waye ko ya azkarus sabah a ƙarshen wuni yayi azkarul masa ko ya waɗansu zikiri ne da suka tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma ya karanta afdalul zikiri me afdalul zikiri shine karatun alqur'ani duk waɗannan abubuwa guda hudin ibn ibn qayyim yace sababi ne wato na samun wato arziki na farko yace tsayuwar dare na biyu kasaratul istighfari yawan istighfari bil ashab a lokacin yin suhur ko lokacin fitowar alfijir na uku ta'ahadu sadaka wato sabawa da sadaka na fudu yace azzikiru awwalun nahar wa akhir shine yi ambaton Allah a farkon wuni da kuma wato ƙarshen wuni abu na gaba da yake sa abu na gaba daga cikin samaratul istighfar wato fa'idodin istighfari tace annal istighfar sababan fi ijabati du'a lalle istighfari sababi ne wato na amsa wato addu'a sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi lalle ubangiji na qaribun makusanci ne mujibun sannan kuma mai amsa addu'a kenan duk sa'ilin da mutum yazo zai yi addu'a sai ya bude addu'ar tasa da istighfari to Allah madaukakin sarki zai amsa masa wannan addu'a saboda istighfarin yana sa Allah madaukakin sarki ya amsa wa bawa shi yasa daga zarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah yake astaghfirullah astaghfirullah yake cewa fa zikiruhu subhanahu fa zakara subhanahu annahu qaribun mujibun cewa Allah madaukakin sarki ya ambata da kansa annahu cewa shi din qaribun makusanci ne mujibin sannan mai ansa addu'a ne liman da ahu ga wanda ya kiraye shi ba a da amri bil istighfari bayan Allah ya yi umarni da istighfari wa tauba da kuma wato tuba matuƙar bawa ya tuba zuwa ga Allah daga wani kurakure da yake aikatawa sannan kuma sai ya istighfari to Allah maɗaukakin sarki zai karɓa masa wato addu'arsa saboda ubangiji kusa da shi yake yasa a wasu sabbai da suka zo gaban manzon Allah suna tambayansa a ƙaribu rabbuna fanunadihi au a ba'idun fanunadihi ubangijinmu kusa yake mu gana da shi ko kuma nesa yake mu fara masa kira sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujubu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah yace idan bayina suka tambaye ka dangane da ni ka ce musu wato kusa nake ujibu da'awatan da'i idza da'ani ina ansa kiran mai kira idan ya kiraye ni falyastajibu li su ma su ansa min wal yu'minu bi sannan su imani da ni la'allahum yarshuduna tabbas da su shirya ija Allah madaukakin sarki dan haka ubangiji kusa yake wajen ansa wa bawa wato addu'arsa musamman ma bawan ya tuba zuwa ga Allah sannan kuma ya nemi gafarar ubangiji kamar yadda Allah in ya ce fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib wa qala ibn hajar ibn hajar al-asqalani yana fada wa qad awrada al-bukhari fi kitabihi sai haqiqa imam al-bukhari a cikin littafin sa sahih al-bukhari awrada wato ya gangaro mi ya gangaro fi awail al-kitab ad-du'a a farko farkon wato kitabud du'a yace hazaini babaini waɗannan babuka ne guda biyu sai yace al-istighfaru summa tauba ci la'alla imam al-bukhari yayi babul istighfar sannan kuma so yayi babul tauba wato bayan sa sai yace haza ko hazaini babaini waɗannan babuka wato guda biyu na istighfari da kuma tauba isharatan ila annal ijaba cewa yana nuni akan cewa lalle ansa addu'a tusra ila mi ila man lam yakun mutalabbisan bi ma'siya tana da gaggawa zuwa ga wanda bai zamo mai cuɗanya da aikata sako ba matukar mutum baya aikata sako sai yayi addu'a to addu'arsa tana da gaggawar ansuwa da aurin Allah madaukakin sarki sannan fa iza qaddama tauba sannan kuma ya gabatar da tuba wal istighfar da kuma istighfari qabla du'a'i kaman kafin yi addu'a kana amkanu lil ijabati wannan shine yafi yiwa a ansa masa wato ibn hajar wato al-asqalani matukar mutun ya dan nisanci dan kurakure manya manyan zunubai dan kanana kan ba za a raba mutun da shi ba tunda dai manzon Allah ce kullukum qatta'un wa khairul qatta'in at-tawwabun dukkan ku masu kurakure ne amma mafiya alkhairin masu kurakuran cikin ku sune masu yawan tuba to ɗan ka ba irin zunubi ya riga ya nisance su sai ya zo zai yi addu'a to a lokacin da zai addu'ar sai ya gabatar da tuba zuwa ga Allah ya haɗa da istighfari to an sa masa wato tafimine ne an sa addu'arsa ko kuma ana da gaggawar an sa masa wato addu'a kamar wato yadda shi ibn hajar wato ya faɗa sannan kuma da shi wato imamul buka abu na gaba daga cikin samaratul istighfar shine annal istighfara yuksabu sahibuhu quwwa quwwatan ah, quwwatan aminane hissiya wa ma'anawiyya lalle shi istighfari yana samarwa mai yin sa quwwatul hissiya wato ƙarfi wanda yake bayyananne ƙarfin da za a iya ganin sa a zahirance wal ma'anawiyya da kuma ƙarfin da ba a iya ganin sa wato koyayyen wato ƙarfi in an ce abu hissi shine zahiran allazi yura wanda ana iya ganin sa in an ce ma'anawi shine kuma abin da yake ba'in wato koyayye allazi la yus la yastati'u al-insanu an yarahu wanda mutum ba zai iya kallon sa ba to idan mutum ya lazumci istighfari Allah madaukakin sarki zai bashi ƙarfi na zahiri zai bashi kuma ƙarfi wato na baɗi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa dangane ta bakin annabi Hud yana ce ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi yursilis samaa alaikum midrara zai saukar muku ko zai aiko muku da sama wato tana mai zubar da ruwa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum sannan ya ƙara muku ƙarfi tare da ƙarfinku ila anan bi ma'ana ma'a ai wa yazidukum quwwatan ma'a quwwatikum sai Allah madaukakin sarki ya ƙara muku ƙarfi tare da ƙarfin kuna da ƙarfi a yanzu to amma idan kuka nemi gafarar ubangiji sai Allah ya ƙara muku wani ƙarfin tare da ƙarfin da kuke da shi kenan istighfari yana sa bawa ya samu ƙarfin jiki yana so kuma yana sa kuma ya samu mi wato ƙarfin wato zuciya abu na gaba daga cikin fawaidul istighfar shine annal istighfara sababun li fatayil madariqil umur lalle shi istighfari sababi ne na budewar wato al'amuran da suke kullallu idan abubuwa suka kullewa mutum ya rasa yanda zai la'alla promotion yake nema a wurin aiki bai samu ba sai ya lazumci istighfari la'alla kasuwa ne ta tsaya la'alla sana'a ne ta tsaya la'alla la'alla wani haƙƙin sa ne ya dan makale to sai ya lazumci wato istighfari shine li fatayr wato mi magalik in an ce magalik shine jam'i ne na al magaluk abinda aka rike shi shine in an ce galak al baba bi ma'a shine ya bude ya me ya rike wato kofa to duk abin da suke kullallu mutun ya rasa yanda zai yi akan su to istighfari zai sabbaba wannan abin ya buɗe ya samu nasara wato a kansu shi ne ke cewa ƙala sallallahu alaihi wasallam mazun Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lazimal istighfara duk wanda ya lazumci istighfara istighfari kana lahu min kulli diqin makraja to zai kasance a gare shi a kowane irin kunci sai ya samu makraj wato mafita duk inda abu ya kai masa da kunci inda yana istighfari to sai mafita ta zo masa abin sai ya ce wa min kulli hammin farjan sannan kowace damuwa kuma sai ta waye sai ta kwaye masa wa razzaqahu min haythu la yahtasib sannan kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi ta yanda bai sani ba matukar yana istighfari haka manzon Allah ya faɗa ya faɗi waɗannan istighfari yana jawowa ayyuwa mutum buɗi daga kowane abu wanda yake mai kunci cin kuncin zuciya ne kuncin rayuwa ne kuncin wane ne istighfari zai kawo masa wato alfarj wa afan makaraj wato mafita sannan ham wato damuwa bakin ciki a cikin rai kullum mutum bacin rai yawan baya rabuwa da shi to istighfari zai kawo masa farja wato shine wato mi mafita sannan warzaqahu min haisu la yahtasib sannan Allah madaukakin sarki ya azurta shi ta yanda bai sani ba albarkacin wani istighfarin da yake yake cewa qala ibnu taymiya ibnu taymiya yana fada ahmad bin abdul halim bin taymiya yake cewa innahu la yaqifa qa'iri fi mas'alati aw shay'in cewa qa'irati tunanina ko kwakwalwata la yaqifa wato yana tsayawa saboda su ibn taymiya daman koyaushe yana cikin rubuce-rubuce na littafi saboda bai samu dama ma ya zauna a rayuwarsa ba ma yayi aure ko yayi rabi yana kurkuku rabi yana duk littattafansa yawanci a nan yake yin su irin mujalladai ban sunansa menene fatawa ibn taymiya da yayi ta ko duk da ma da ya hadawa aka yi yawanci littattafansa duk a kurkuku wato yayin rayuwarsa cewa to amma idan ya zauna kuma su ilimin su kai kace milladun ne saboda ga sun ɗauki alƙalami sun fara rubutu haka Allah maɗaukakin sarki zai musu kai musu ilhama suna ta rubutu suna ta rubutu ɗin to ya ce wani sa'ili sai kaɗiri wato tunani na la ya ƙifa wato sai ya tsaya abin da zai rubuta ɗin ko abin da zai aikata ga baki ɗaya sai ƙwaƙwalwar wato sai ta tsaya abin sai ya ƙi ci gaba sai yake faɗa fi mas'alatin a cikin wata mas'ala au shay'in ko a cikin wato wani abu au halatin lati tashkalu alayya sai kuma a samu wani hali wanda tashkalu alayya wanda za ta rikice a babin misali ga ko a samu tunaninsa ya tsaya akan wani al'amari ko kuma wani abu ya rikice masa ya kasa samun mafita a kansa sai ya ce to fa astaghfirullah sai na nemi gafarar Allah madaukakin sarki alfa marra wato sau dubu au aksara ko fiye da dubu au akalla ko ƙasa da dubu hatta yan sharaha sadaru har sai kirjina ya buɗe ba zai daina yin istighfari ba har sai ya ji kirjinsa ya kwaye abin da ya rikice masa sai ya dawo masa daidai kwakwalwarsa da ta tsaya ta kisa ci gaba wajen aiki sai kwakwalwar tami wato ta dawo ta ci gaba da aiki shine wayan jali ishkali sannan ishkali abin da ya rikice min wayan jali sai ya kau ma ashkalu abin da wato na rikice a kansa wa qad aqulu fi suqi ibnu taymiya yace wani sa'ilin ina iya samun kaina wato a cikin kasuwa au masjid ko a cikin masallaci au madarasa ko a cikin makaranta la la yamna'uni zalika min zikri hakan in baya hana ni wato zikiri na ambaton Allah wal istighfar wato da istighfari ila an anala madalubi har sai na samu abin da nake nema inda ya je kasuwa to ba zai gushe ba yana yin ambaton Allah zikiri da istighfari har sai ya samu abin da ya je nema hakan nan idan masallaci ya je shi ya shiga ya zauna ba harshensa ba zai gushe ba wajen ambaton Allah da istighfari har sai ya samu abin da ya je nema hakan nan idan makaranta ya je harshensa ba zai gushe ba wajen zikirin Allah da istighfari har sai ya samu wato abin nema shine abin da ibni qayyim okay shine abin da ibni taymiya wato yake faɗa kenan zikiri yana sabbabawa bawa a buɗe masa wato ababen da suka zama kullallu a gare shi ko ababen da suka rikice masa ko abin da ya kama da haka ko da karatu yake sai abin sai bai zo ba sai ya fara istighfari sai Allah madaukakin sarki ya dawo masa da wannan ilimi a kuncin rayuwa ne wane ne wane ne sai mutum ya fara istighfari sai Allah madaukakin sarki wato ya kawo masa abin da yake nema din ba tare da ya je yana ta kaiwa kuka zuwa ga wani Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa da hannun abin sunansa abin nan shiraihul qadi in ba na manta ba ya zo wucewa sai ya ji wani yana ta kuka yana ta faɗan maganganu sai yake ce masa ka kai kukanka zuwa ga Allah mana sai ya ce kaga idaniyan nan tawa kwaya ɗaya cewa shekara ashirin ba na kallo da ita amma matata ma bata sani ba sai ta ce sai ya ce masa ala tasma abdan shaku cin baka ji wannan ba wannan mai yawan godiya ga Allah ba da ya ce inna ma ashku basi wa huzni ina Allah abin sani ko abin sani kawai ina kaiwa kukan damuwa ta ne da matsala ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki shine yake kwaye wato bawa wato damuwarsa wannan shine ƙarshen gaba ta biyu daga cikin ababen da suke kankara zunubai wato shine istighfar gaba na uku daga ciki shine mai hasanatun munhiyatu su ne kyawawan ayyuka waɗanda suke shafa wato mi kurakurai ai kyawawan ayyuka suna shafa mi kurakurai kamar yadda Allah ce inal hasanatu yuzhibna sayyi'a zalika zikra lizzakirina lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wannan kuma tunatarwa ne ga masu tunatarwa ga masu tunatantuwa inji Allah madaukakin sarki duk da malamai suna cewa yawanci irin waɗannan ayyukan da suke shafa wato kurakurai to fa sai an nisanci wato manya-manyan wato kurakurai tunda dai Allah madaukakin sarki ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkilkum madakalan karima idan kuka nisanci manya-manyan laifuffuka da aka hana menene kabira shine wanda aka ce idan mutum ya aikata ta sakamakon sauta ne shine wato kabira ko kuma aka ce Allah ya tsine wa wanda ya aikata abu kaza ita ma wannan kabira ce daga cikin kaba'irun zunubi ko kuma aka ce ban sunansa Allah madaukakin sarki yayi fushi a wanda ya aikata abu kaza shi ma kabira ce daga cikin kaba'irun zunubi wannan wasu an su ayyuka ƙanana waɗanda suke kankara zunubai ba sa kankare su sai dai da tuba sai dai mutum in yayi taubatun nasuha shine yanzu ka ɗauka ƙarya kabira ce daga cikin kaba'irun zunub saboda mai yin ta yana shiga ina wuta haka manzon Allah ya ce yace iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ila al fujur fa innal fujura yahdi ila an nari sai yace mi la yazalu ar-rajulu yakzub hatta yuktaba inda Allah kazzab ya ce na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya tana shiryarwa zuwa ga saƙon Allah shi kuma saƙon Allah yana shiryarwa zuwa gani wato abin nan huta shine fa innal fujura yahdi ila an sai ya ce la yazalu rajul yakzib mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzab har sai an rubuta shi a wurin Allah wato mi cewa shi makaryaci ne kenan makaryaci abin nan ban sunansa sai ya tuba daga ƙaryan nan tukunna Allah maɗaukakin sarki ya yake masa wato zunubansa amma waɗansu ayyuka kyawawa da yake aikatawa mu ɗauka ruwan alola da zamu ji nan gaba ko salloli ƙwaya biyar ko azumin watan ramadana ko aikin haji ko umara duk waɗannan ba za su sabbaba kankare masa zunubansa ba idan bai yi wato taubatun da su ba wato ingantacciyar wato tuba ba mana yake cewa min mukaffiratuz zunub yana daga cikin ababen da suke kankara wato zunubai fi irin khairat wato aikata ayyukan alkhairi qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce innal hasanatu yuzhibna sayyi'a zalika zikra lizakirin lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wannan tunatarwa ne ga waɗanda suke masu wato ko tunatarwa ne ga masu tunatantuwa ko ambato ne ga masu wato ambato haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kuma da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wa Abu Zar al-Ghifari a lokacin da ya musulunta yace kamun wasici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ittaqillaha haisu ma kunt kai taka tsantsan da dokokin Allah duk inda ka samu kanka sannan sai yace masa wattabi minene wa khaliqin minene wattabi sayyi'atil hasana tamhuha ka bibi munanan aiki wato da kyawawa waɗannan mu kyawawan da su shafe wato munana din sai ya ce masa wakalikin nasi bi kulikin wakalikin nasa bi kulikin hasani sannan kuma kai mu'amala da mutane da kyakkyawar mai mu'amala kenan waɗannan cewa munanan ayyuka idan mutum ya aikata sai ya tuba zuwa ga Allah to waɗannan kyawawa sai ya bi su da kyawawa to waɗannan kyawawan da su shafe waɗannan wato munana ɗin kamar yadda Allah ya faɗa wa manzansa a wancan ayan da muka karanta aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibna al-wato sayya mana ce wal abwabul hasanatu kaseera kofofi na kyawawan ayyuka suna da suna da yawa yatarattabu alaiha ujurul azim wanda lada mai girma yake rattaba wato yake jerantuwa wato a kansu wal gufranul zunub da kuma gafarar wato zunubai wa rafa'atud darajat da kuma ɗaukaka darajar wato bawa min ha daga ciki akwai alwudu'u wato akwai wudu'ul hasan wato alola wacce take kyakkyawa mutum yayi kyakkyawar alola irin alolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce man tawadda'a fa ahsanal wudu'a duk wanda ya yi alola ya kyautata alola irin yadda manzon Allah ya yi manzon Allah ce karajar kaɗa ya hu min jasadihi furafuransa da su fita daga cikinsa hatta ta karja min tati menene azafirhi har sai kurakuran sun fita ta ƙarƙashin wato ni farcensa kamar yadda wani hadisi manzon Allah ya faɗa idan mutum ya wanke hanayensa kurakuran da hanayensa suka aikata wannan ruwan alwalar ya tafiyar da shi idan ya wanke fuskarsa ruwa na ƙarshe da ya ɗige ya tafiyar da shi idan ya wanke hannunsa haka idan ya wanke ƙafofuwansa haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa wato ni a wani wato hadisi mun sha faɗa cewa muna faɗa akan sifatul wudu'in nabi wanda manzon Allah ko kuma wanda malami suke kawowa wato a cikin littattafansu musamman a cikin umnatul akam ina kaman kun yi da Dr. Bello yayi magana cewa manzon Allah da aka Usman bin Affan ya ce aka kawo masa abin alola kamar yanda emtaccen bawan sai fada Umran bin Abana tashin fari manzon Allah ya haɗa dama da hagun ne ya wanke sau uku kuma wannan mun yi shi a sifatul wudu'in nabi na Fatih bin Abdurrahman lokacin da muka karanta da ya wanke sai ya ebo ruwa manzon Allah sai ya kurkure rabi sai rabi sai ya sheka a hanci sai ya faci idan ya kurkure rabi ya sheka rabi ya sheka sai ya face da hannun hagu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana kurkurar baki da sheka ruwa a hanci da iba guda nawa da iba guda uku kuma zai wanke tun daga mafitar gashi zuwa nan zuwa nan haka manzon Allah yake wankewa ya zo ya wanke hannu tun daga ƙarshen wannan yatsar ya tsakiya har zuwa gwiwar hannu ko tare da gwiwar hannu kamar yadda waɗansu malami suke faɗa tare da cuccuɗawa da tsatsefe gemu duk manzon Allah yana yi da kuma tsatsefe wato yatsun mi hannu da yatsun wato ƙafa duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wal muwalat da kuma jeranta aikin daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi tare da yin aswaki kafin fara alular kamar yadda manzon Allah ya ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum biswakin ma'a kullu salatin aw ma'a kullu wudu'in to irin wannan alular musamman ma a ce a lokacin sanyi ne mutum ya zo yana jin tsoron taɓa ruwan sanyi sai ya zo ya yi alular ya kyautata alular to irin wannan Allah maɗaukakin sarki ma wato zai bi bashi wato lada zai kuma kankare masa wato zunubansa abu na biyu daga cikin ababen da suke kankar wato zunubai ko kurakurai shine salatun raka'ataini bil kushu shine mutum ya salla raka'o'i biyu bi kushu'in wato tare da tsoron Allah da kushu'i wato a cikin ransa ya ji a ransa cewa yana ganawa da ubangijinsa ne kamar yadda manzon Allah ya ce al musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa da wane ne ubangijinsa shi yasa da Allah madaukakin sarki ya faɗi su wane ne mumine da yace qad aflahal mu'minuna sai yace allazina hum fi salatihim khashi'u sune waɗanda idan sun tashi yin sallah a cikin sallar tasu akwai khushu'i sune suna karkantar da kansu zuwa ga Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi yace man tawadda'a nahawa wudu'i haza duk wanda yayi alola kwatankwacin wannan alolattawa sun makama sannan sai ya tashi faraka'a raka'ataini yayi sallah raka'a biyu la yuhdisu fihi ma wato bai yi hadasi wato bai yi kari a cikin su ba la yuhaddisu fihi ma nafsahu sannan bai labartarwa wato ransa wani abu ba bai yi tunanin wani abu ba wato a cikin sallah saboda yana ji yana ganawa da ubangijinsa ne gashi ga Allah din suna kamar yana magana da shi yana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kai ɗaya nake bautawa kan nan kai kai kaɗai nake neman taimakonka ihdina ka shiryar da ni siratal ko ihdina ka shiryar da mu siratal mustaqima mustaqima tafarki wanda yake miƙaƙe siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gansu gairil magadud ba waɗanda suke waɗanda ka musu fishi ba wala balin kuma ba batattu ba duk wanda yake cewa ihdina ai kaman ga mutumin gaba gare shi yana mi yana magana da shi to haka zai ji shi yasa da aka tambayi manzon Allah menene al-ihsan yace an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bautawa Allah tamkar kana ganin sa idan kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka ka dauka dan bare ma ka dauka ka kai shi gona yana maka aiki da aikin da zai yi kana nan da aikin da zai yi baka nan sai ya bambanta la'alla in kana nan duk wata ciyawa sai ya nome amma idan baka nan fa sai ya maka wato bisine ya birne ciyawa to yanda mutum zai ji a ransa idan ya zo bauta wa Allah tamkar cewa shi wani dan bare ma ne aka dauke shi aiki kuma wanda ya sa shi aikin gashi yana tsaye a kansa zai kyautata masa aiki ko ba zai kyautata ba to haka ake so ya sallah kar ya bari shedan ya zo yana masa wato waswasi wato a cikin ransa har wanda zai rasa masa wato ladan mi wannan sallah din shi yasa Abdurrahman Al-Akdari yake cewa idza ataita ila salati fabrik kalbaka wa ma kalbaka min ad-dunya wa ma fiha idan ka zo yin sallah ka karkade zuciyarka daga duniya da abin da yake cikin ta washtagil bi muraqabati maulaka ka shagaltu da ganawa da ubangijinka allazi tusall allazi tusalla ko tusalla liwajhi wanda kake yin sallah domin mi neman wato yardarsa da haka mutum ya karkade zuciyarsa ko da shedan ne ya zo ya muke fara masa wasuwasi kamar yadda wani sahabi ya kawo ƙara a gaban manzon Allah in mu manta ba mun karanta a cikin sifatu salatin nabi cewa wani bawan Allah ya zo gaban manzon Allah ce yana fara sallah sai wasuwasi ya zo masa sai manzon Allah ce masa wani shaidan ne da ake kiransa kanzab shine yake zuwa maka da haka daga ka fara wannan waswasin kai ta'awuzi sau uku ka tofa ta gefen hagun ɗinka ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim tu a'udhu billahi minash shaitani rajim tu a'udhu billahi minash shaitani rajim tu yace ya je yayi wallahi sai ya rabu da wannan waswasin haka sahabin ya faɗa saboda suna da ƙarfin mi yaqini da Allah subhanahu wataala ko da a yanzu ne mutum yana da ƙarfin yaƙini yana fara sallah sai shaidan ya tuno masa da ya ta neman inda ya ajiye wata ƴar dubun sa biyu ga wata ya zo ƙarshe a cikin littattafansa ya rasa yadda zai yana kabbara sallah sai shaidan sai ya zo ya tuna masa inda ya ajiye dubu biyu Allah Allah yake liman ya sallame ya je ya nemo wannan kuɗin nasa saboda mai daman shaidan shi baya so bawa ya yi wa Allah maɗaukakin sarki sujuda. Haushi yake ji ya ga bawa ya ɗora ƙoshinsa a ƙasa yana yi wa Allah sujuda. Saboda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi ya yi wa annabi Adam sujuda ya yi girman kai ya iya yi. Kuma ga su ‘ya'yan annabi Adam sun zo suna yi wa Allah ɗin mi wato sujuda. Shi yasa daga an yi kiran sallah manzon Allah ce shaidan zai fita a guje yana banka tusa sai ya je bangon duniya tukunna sai ya je ya dawo. baya so ya ga ana yin mi sallah shi yasa ba zai bar mutane barci sallah wato cikin tsinaki ba sai ya zo yana ta sa musu waswasi ya sa masa wancan ya sa masa wancan ya sa masa wancan har sai ya zo daga ƙarshe ma munzon Allah ya ce mutum ya zo ya yi sallar ma ba shi da ladan sallah komai sai dai kawai ya dudungura ne ya tashi saboda yawan tunanin da yake a cikin sallah yawan tunani yana rage ladan mi wato ladan sallah to manzon Allah ya ce duk wanda ya yi alwala kwatankwacin alwala ta irin wannan sannan ya tashi ya raka'a wato guda biyu sannan bai labartar wa ransa komi ba a cikin sallah ni za a ce bai yi tunanin wani abu ba bai yi wani zancen wani abu a cikin zuciyarsa ba to gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabatar na zunubansa idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba da yake sabbaba akan karewa bawa zunubansa daga cikin wato hasanatul munhiyat su ne birrul walidaini wato da'a ga iyaye shi ma yana daga ciki abdullahi bin mas'ud ya rawaito hadisi yace sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabba ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kala sai manzon Allah yace as-salatu ala waqtiha shine sallah a lokacin ta qultu Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce sai na sake tambayarsa, sun ma'ayi sannan sai wani aiki ya manzon Allah kada sai ya ce birrul walidaini wato da'a ga iyaye ultu abdullahi dan mas'ud ya ce sai nace summa ayi sannan sai mi kala sai ya ce aljihadu fi sabilillah sai jihadi domin daukaka addinin Allah shi ma aiki ne wanda Allah madaukakin sarki yake son sa kuma an samu hadisi daga abdullahi dan umar yaddar Allah ta tabbata a gare shi anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala wannan hadisin shi ma mun karanta shi a cikin birrul walidaini na Muhammadu Sadiq al-Manshawi lokacin da muke karanta birrul walidaini yace ya rasulullah ya manzon Allah inni asabtu zamban azima ni na je na aikata wani babban zunubi fa halli tauba shin yanzu tuba shin ina da tuba zan iya tuba kala sai manzon Allah ce masa hallaka min um shin kana da gyatuma gyatumar ka tana nan kala la wannan mutumin sai ya ce wa manzon Allah a'a bani da gyatuma qala sai manzon Allah ya ce masa hallaka min kala cin kana da kanwar uwa ko kan ko yar uwa ita ce kala wato yar uwar uwa ko kanwarta ko yatta da manzon Allah ya ce alkalatu bi munzilatil ummi yar uwa ko kanwar uwa ita ma matsayin uwa ne idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ƙala na'am sai wannan mutumin ya ce wa manzon Allah eh ina da yar uwa ko ina da kanwar uwa duk ɗaya dai daga cikin su Ƙala sai manzon Allah ce fabirha ka je ka mata da shine zai zamo sanadiyar kankaran wancan zunubin da ya aikata haka nan yace wa ahlul ilmi qa'iba ma'abuta ilimi malume ga baki ɗayan su ya udduna birran walidai suna irga da'a ga iyaye min a'zamul a'mal daga cikin manya-manyan ayyuka faqad warada anin ibn abbas radiyallahu anhu an sake samu daga wajen abdullahi dan abbas Allah ya yadda da shi yana cewa annahu atahu rajulan faqala wani mutum ya zo wurin abdullahi dan abbas sai ya ce masa inni qadabtu li imra'a ni fa na nemi auren wata mata fa'abat an tanki hani sai ta ita aure ne, wa kaɗaɗaha gairi sai wani kuma sai ya je ya nemi wato aurenta fa'ahabat fa'ahabbat an tanki hagu sai ta so ta aure shi shi ya nemi aurenta ya je la'alla zawarci ko binnan samartaka wurin wata budurwa ko wata bazawara sai ta nuna ita ba ta yinsa sai kuma wani ya zo wato sai ta karɓe shi wannan kishin abin sai ya ɗauke shi ya ce fagirtu wato sai ne kishi alaiha wato a kanta faƙataltuha wato sai na kashe wannan mata ɗin a wani ruwayar kuma sai ya ce faƙatalahu sai ya je ya kashe wannan mutumin da ta nema ɗin kamar yadda muka karanta shi ma a cikin birrin walidaini ne sannan kuma mun karanta a cikin wannan ban sunansa wato allimu auladakum akhlaqa rasuli sallallahu alaihi wasallam shi ma mun karanta wannan sai ya ce fa halli min tauba to yanzu zan iya tuba tun da yanzu yayi nadama da ta kishi ɗin maimakon ya haƙura ba a soyayya dole kawai sai ya je kawai sai ya kashe ta sai ya kashe ta to yanzu yayi nadama yana neman wato zai tuba ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya kada baki ya ce masa ummuka hayya ya tumarka tana nan a raye ƙala la sai ya ce masa a'a ƙala sai ya ce tub ilallahi to ka tuba zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wa taqarrab ilaihi man istata sannan kuma ka nemi kusanci zuwa ga Allah da abin da kake da iko a kai sai ya faɗa masa wana cin da ya ci masa ba ta nan to ya tuba zuwa ga Allah sannan ya je ta aikin alkhairi daidai iyawarsa faqila li bin abbas sai aka cewa abdullahi dan abbas lima sa'altahu an hayati ummi limaza me yasa ka tambaye shi akan rayuwar gyatumarsa saboda ni kake tambayansa gyatumarsa tana raye faqala sai ya ce inni la a'lamu a'malan aqrabu ila Allah min birril walidaini ni ban san wani aiki ba wanda yake kusantar da bawa zuwa ga Allah fiye da da'a ga iyaye dan haka da gyatumarsa tana nan sai ya je mata da'a dan ya samu kusanci zuwa ga Allah dangane da waccan jarima da ya aikata na kisan mi wato ni kisan kai kenan birrul walidai shi ma sababi ne na mukaffiratu zunub ababan da suke kankara wato zunubai abu na gaba mana ya ce ada'ul umara wato din wato umara duk mutumin da ya je aikin hajji wato ya yi umara ɗauke ya je ya yi umara musamman ma umara a cikin watan ramadana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umra tutun ramadana ta adilul hajji ma'i wato umara a cikin watan ramadana daidai take da aikin hajji tare da ni iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aikin umara shi ma yana daga cikin mukaffaratus zunub manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummarat minna ummara ila al'ummara mukaffiratun lima bainahunna ce lima bainahuma cewa ummara mutum a yanzu ya ummara gobe ko jibi ko bayan sati ko abin da bayan wata ya samu dama ya koma ya sake zuwa ummara ita ummara ba ta da lokaci duk sa'ilin da mutum yake da dama zai je ya umara ba kaman aikin hajji bane ba a shekara sau nawa sau ɗaya to duk sa'ilin da mutum ya umara sai ya koma ya sake yin umara to tsakanin waɗannan umarorin nasa guda biyu Allah madaukakin sarki zai kankare masa mi wato zunubansa wa qala sallallahu alaihi wasallam har ma manzon Allah yana cewa tabi'u bainal hajji wal umara ku bibi tsakanin aikin hajji wato da umara fa innahuma tamfiyanil faƙara domin cewa su suna kora wato talauci wa zunuba da zunubai kama kama yanfil kama yanfil qirul kai abinda menene kabasal hadiri wa zahabi wal fidda kamar yanda zuga zugi yake tafiyar da dattin wato karfe da zinare da azurfa yanzu duk dattin karfe idan aka sanya shi a cikin wuta aka yi ziga zigi aka yi ziga zigi ba da tun duk tafiya zai yi ba to haka idan mutum yana bibiyar aikin hajji da umara akai-akai to sanadiyar su Allah madaukakin sarki menene Allah madaukakin sarki zai tafiyar masa da mi talauci na farko kenan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innahuma yanfiyanil faqara cewa suna tafiyar da talauci a ce ya tattare abin da yake da shi ya je ya umara ko ya tattare ya je abin da yake da shi ya je ya aikin hajji a babun misali to wannan sanadiyar wannan sai Allah madaukakin sarki wato ya raba shi da talauci wazunuba da kuma zunuban da yake dauke da shi shi ma sai Allah madaukakin sarki ya raba shi da shi dan manzon Allah ce duk wanda yayi aikin haji yana dawowa ne kamar ranar da mi gatumarsa ta haife shi imam kuma yace alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai yace kama kama yanfil khirul kabasa kamar yanda zuga zugi yake kora wato datti wato na karfe da kuma zinare da kuma wato azurfa haka zinubansa wato da su koru kuma talaucinsa ya koru sanadiyar aikin haji ko sanadiyar umara iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba yace at-tawaf bil ka'aba wato yin dawafi a ka'aba mutum ya je ya dawafi la Allah ya je aikin haji ko abin da ya kama da haka ko umara shin dawafi ne na qudum ko dawafi ne na ifada ko kuma dawafi ne na mi na alwada waɗannan sune nau'o'in wato dawafi na mai umara ko mai aikin haji yana zuwa yana shiga man abin nan ban sunansa maka ba inda zai zai ce ina harami ya je ya dawafi bayan ya hada dawafi ya raka'atu dawaf guda biyu sannan a cikin aikin hajji akwai dawafi haka ita ma umara wanda wannan rukuni ne daga cikin rukunan aikin hajji sannan kuma akwai dawakul wada wanda idan mutum zai yi ban kwana ya hada aikin hajji zai fita daga cikin wato makka manzon Allah ya ce abu na ƙarshe da zai yi shine wato wannan dawaf to shi ma wannan dawafin yana daga cikin ababen da suke kankar wato zunubai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dafa bil baiti duk wanda ya zagaye ɗakin Allah madaukakin sarki saba'a wato sau bakwai yuhisihi yana mai kiyaye shi kutibat lahu bi kulli qudwa ana rubuta masa da kowane taku da yayi hasana wato lada wa muhiyat anhu sayi'a sannan kuma ana kankare masa duk wani mummunan aiki da ya aikata a lokacin da yake ɗawafa duk ƙafarsa da ya taka guda ɗaya za a rubuta masa lada idan kuma ya sake takawa ɗaya ƙafar shi kuma za a kankare masa wato mi kurakuransa haka manzon Allah ya faɗa wa rufi at lahu bihi daraja sannan kuma za a ɗaga masa darajarsa sanadiyar wannan ɗawafin wa kana lahu adalun raqaba sannan yana da kwatankwacin ladan wanda ya yanta kuyanga iji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya faɗa da haka duk wanda ya samu dama ya je aikin haji sai je ya tawafi ko lokacin aikin haji ko yana zaune a ban sunansa abin nan ya je ya tawafi to Allah madaukakin sarki zai masa wannan abu abu na gaba shine masul hajarul aswad shine wato shafan wato hajarul aswad ga mutumin da ya samu kansa wato a cikin wato harami ko kuma abin nan ban sunansa wato rukunil yamani wato shi ma duk a jikin Ka'aba wato suke ko a shekin Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mashar rukunil yamani lalle shafar rukunil yamani waɗanda suka je aikin haji sun san a yanda rukunil yamani yake sannan kuma wa rukunil aswad da kuma wato rukuni na aswad wato shine wato hajarul wato aswad manzon Allah ya ce ya kuddu kadayahu haddan ana kankare masa zunubansa wato kankarewa sai dai a nan ga mutumin da ya samu damar wato shafa ɗin idan cinkoso ya yi yawa bai samu damar shafa ba damar idan an ce mi zai yi idan ya riga ya shafa ne sai ya sumbaci hannunsa ko kuma idan ya je ya sumbaci wajen idan bai samu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kawai ya ɗaga hannu ya wuce kamar yadda manzon Allah ɗin ya taɓa faɗa wa Umar bin Khattab ya ce kaga kai mutum ne mai ƙarfi idan ka je ka kana yin abin nan ban sunansa dawafi in ka samu dama wato ka shafi ko ka sambaci wato dan sunansa wato hajarar aswad idan baka samu dama ba kuma ka daga hannu saboda kada ka cutar da wato ni waɗansunka la'alla saboda ƙarfinsa idan ya matsa ya ce sai ya sumbaci asharar aswad ko rukunin yaman ɗin to a wannan lokacin zai cutar da wasu da haka shi yasa manzon Allah kamar yadda a umdatul akam yana dawafi saboda jama'a sun yawa da manzon Allah ya zo wucewa ta yanda hajarul aswad yake sai ya daga hannunsa kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya wuce ba dole sai mutum ya taba ba ba dole sai ya sumbata ba daga hannun shi ma wato ya riga ya wadata a gurguje abu na gaba shine kudurin majalisar zikir shine halattar wato wuraren zikiri shi ma yana daga cikin ababen da suke kankarewa wato bawa wato zunubansa sai dai anan malam ya ɗanyi su da yawa ina ga kuma lokutan namu ya ƙare ina ga za mu bar shi anan in mun zo karatun gaba sai mu ɗora duk dai muna karkashin hassana menene hassanat kyawawan ayyuka ne waɗanda suke mahiyat waɗanda suke kankara wato zunubai idan mutum yana aikata su sanadiyar su Allah maɗaukakin sarki zai kankare masa wato zunubansa amma kamar yadda muka faɗa ɗazu idan mutane sun nisanci wato manya-manyan wato laifuffuka kar a dinga cewa ai abu kaza yana sa Allah maɗaukakin sarki ya kankare zunubai abu kaza yana sawa amma kuma mutane suna zuwa suna aikata manyan laifuffuka kuma ba sa tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi dai bawa da'iman wa abadan shine yaji a ransa cewa shi mai laifi ne kuma kullum yana neman Allah maɗaukakin sarki ya yafi masa wato zunubansa shi yasa a wani hadisi na Umar bin Khattab yake cewa ku dinga yi wa kanku hisabi kafin a muku hisabi ku dinga auna ayyukan ku kafin wato a auna muku ta ya mutum zai yi wa kansa hisabi sai ya tsamda ransa cewa to yanzu me ya aikata na alkhairi daga wayewar gari zuwa yanzu kuma me ya aikata na rashin alkhairi daga wayewar gari zuwa yanzu in Allah ya taimake shi ayyukan alkhairinsa sun rinjayi munanansa sai ya gode wa Allah sannan kuma ya ji a ransa gobe zai kara su kuma munanan ya nemi Allah maɗaukakin sarki wato ya yi mi wato ya yafe masa ababin misali kuma ya iya iyawarsa wajen nisantar abin da suke wato su ne munana ɗin musamman wato kaba'ir zunub da muke ta faɗa su cewa sai Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya yafe masa wato ƙananan wato zunubai amma mutum yana aikata manya-manyan laifuka don ya je ya yi wani umara ko ya je ya yi aikin hajji ko ya yi abin da ya kama da haka duk abin da muka faɗa a yanzu nan to kuma ba tuba ya yi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba to har yanzu fa menene har yanzu an yi menene wato an taɓa a kar tuba ce kaɗai take kankara wato manya-manyan zunubai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa da haka mu dinga yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala cewa Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka yi kaza Allahumma inni tubtu ilayka ko Allahumma inna tubna ilayka ko abin da ya kama da haka ko istighfari shi ma istighfarin mun faɗa a wancan zaman da muka yi shi ma ma'anarsa shine dalabul menene magfira shine neman mi gafara daidai yake da mutum bawa ya ce Allahumma ighfirli Allah ka gafarta min duk daidai yake da wannan mutum ya dinga cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana neman Allah madaukakin sarki ya gafarta masa mi zunubansa ne kuma a lokacin da yake yi yana abin da masunansa yana yin sa wato da yaqini ya ji a ransa wato yana ganawa da Allah kar yana yin sa da zuciya wacce take gafalalliya a babin misali yana istighfarin kuma yana wani abu sai kaga ana ta addu'a ko mutum yana zikiri ko kaga mutum ya rike cirbi yana ta subhanallah ko yana zikiri amma kuma ka ga hankalinsa a wani so ake bawa ya tattara hankalinsa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin da yake wannan abubuwa shi kuma Allah madaukakin sarki shi ma sai ya fuskance shi da irin gafara wato irin tasu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu wanda muka aikata akan sani da wanda muka aikata a rashin sani sannan ya sa aljanna ta zama makoma gare mu sannan ya sa mu yi kyakkyawan wato cikawa ya yafe mana ya yafe wa iyayenmu ya yafe wa kakanninmu ya sadar da mu da su a gidan aljanna ga baki daya ya sa muna daga cikin wanda manzonsa sallallahu alaihi wasallam zai shayar da su wato tafkinsa ya sa muna daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema musu ceton a buɗe musu wato aljanna su zama su ne wato farkon shiga cikin aljanna muna roƙon su subhanahu wata'ala ya raba mu duk da wani wahalhalu da tashin hankali na farfajiyar filin tashin alkiyama ya sa muna daga cikin waɗanda zai musu inuwa ranar da babu inuwa wato sai tasa ya raba mu da duniyan nan wato lafiya ya raba mu da duk waɗanda suke mahasada ne da makiya da abin nan masu abin nan masu masu sharri da abin da ya kama da haka duk Allah madaukakin sarki ya raba mana su ya biya mana bukatun mu na alkhairi abin da ba alkhairi bane bai canja mana da abin da yake shine mafi alkhairi a rayuwar mu duk wani mai bukata a wurin ka ya Allah in alkhairi ne Allah ka biya masa Allah in ba alkhairi bane ba Allah ka canja masa da abin da yake shine mafi alkhairi sannan ka yardar masa da abin da ka bashi ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar mana da zuriya ya Allah ya ubangiji Allah irin zamewar kafa irin da, da take samun wato bayinka ya Allah ya ubangiji Allah ka raba mu da ita ya Allah ya ubangiji ka dora mu akan tafarki shine ma tafarki madaidaici ka dora mu akan sunnar manzon ka sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya ubangiji Allah ka yace mana kurakuran mu ya Allah ya ubangiji Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka sanya mana albarka cikin abin da muka noma ya Allah ya ubangiji kuma ka sa wato rabon mu ne ya Allah ya ubangiji Allah ka sa abin da muka noma din ya zama wato rabonmu ne kuma ka sa wato mu ci shi wato lafiya ya Allah ya ubangiji kada ka jarrabe mu da wani abu wato akan sa ya Allah ya ubangiji rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت الذي أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا والعملا متقبلا اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين